أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة متسادوة وأن مسلاتي من تارع البركة masjidu al-kulam usman bin affan don ci gaba da karatunmu na umdatul fiqh wallafawa al-muwaffiq ad-din ibn qudama al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisi na 71 a cikin karatun wannan littafin idan ba manta ba sati da ya gabata mun ohara babi wanda yake mana bayani akan zabi wanda masu cinikayya guda biyu suke da shi mun hara mun ɗauki fakara guda biyu ina tunanin lokaci hadi muka tseda ina tsarar ina iya komawa mu hara daga wannan daga tallin biyu ne muka yi ko wale yake cewa babu alkhiyar albayyani bil khiyari malam ya tafarraka bi abdanihima fa in tafarraka wa lam yatruk ahaduhuma albay'a فقد وجب البيع إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه لم يكن علمه فله رده أو أخذ عرش العيب وما كسبه وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن الخراج بالضمان وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر ربه فله عرش العيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر العبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وساء من تمر فإن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها, فله ردها ولا شيء معها وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر كجارية حمر وجهها أو سول شعرها أو جعده أو رحى حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلن يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة أو أن الدابة هملاجة هملاجة والفهد سيود أو معلم أو أن الطائر مسوت ونحوه ولو أخبره بثمن البذيء فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه بما غلط به وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتعجيله فله الخيار بين رده وإمساكه وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه karatun da ɗan tauri-tauri yau malai yake cewa babi wanda zai mana bayani akan alkhiyar kamar yadda baya muka yi bayani akan nau'ika na zaɓi na masu siye da sayarwa da suke da mun yi bayani akan nau'ika guda hudu akwai khiyaru majalisin da kwai khiyaru shartin da kwai khiyaru aibin sannan khiyaru gabar duk da nan malam bai kawo ba khiyaru gabar ba amma dai da kwai misalai wanda malam ya zo da su wanda suke iya buga mana ko su kasance a matsayin khiyaru gabar shine malam yake cewa albayyani bil khiyari malam yatafarraqa bi abdanihima masu sayi da sayarwa guda biyu suna da zabi akan sayi da sayarwarsu matukar ba su rarraba ba da jikunansu ba kina wannan shine muka yi bayani akan shine majlisul aqda ya kasance inda aka yi cinikin suna nan tsaye matukar ba su rabu ba to tabbas zancen saye da sayarwa kowa yana da zabi in ya ga dama ya zartar in ya ga dama ya lalata wannan ciniki shi ne malai ce fa in tafarraqa wa lam yatruku ahaduhum al-bay idan suka rarrabu ɗaya daga cikin su bai bar ba wannan cinikin ba faqad wajaba al-bay tabbas cinikin nan wajibi ne a zartar da shi babu hira a dawo kan shi mun yi bayani sati da ya gabata akan haka akwai hadisin hakim bin hizam akwai hadisin abdullahi bin umar wanda dukkan sahabbai ne wanda suke ingantattu wanda muka kawo hadisin abdullahi bin umar wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza tabaya ar-rajulani فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا idan masu saye da sayarwa guda biyu suka yi ciniki to kowanne daga cikin su yana da zabi matukar ba su bar ba wuraren da suka yi saye da sayarwa ba muka buga misali Abdullahi dan Umar ya kasance idan yayi ciniki yana kokarin ana zartar da ciniki yana baka yana amsa yana kokarin ya gusa daga wannan wurin diddin ciniki ya zartu saboda wannan fada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka hadisin Hakim bin Hizab wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi mana yana cewa albayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa ma sai da sayarwa guda biyu suna da zabi akan saye da sayarwar su matakar ba su kusa ba idan suka ragu jikunan su suka ragu shi yayi can shi ma yana to tabbas wannan ciniki an riga ya an zartar da shi shine ma da ya bayyana mana fa in tafarraqa wa lam yatruk ahaduhum al bay'a faqad wajaba al bay' in dai suka ragu tsakanin su wannan yayi can wannan yayi can to tabbas abinda aka yi abinda aka kulla na daga ciniki saye da sayarwa ya riga yi ko an riga ya an zartar da shi wannan shi ake kira da khiyarul majlis kenan waɗanda suke da abin saya da sayarwa in dai suka ragu an riga ya an zartar nawa zaka sai da mun na saya kaza na dauki kuɗi na baka ka bani kaya in dai muka ragu to wannan khiyarul majlis ya riga ya ƙare muna da incin khiyarul majlis kamun mu rabu da gangan jikinmu tsankanin mu matukar muka riga muka rabu to ba wani wanda zai yi ya ce a ni wannan cinikin bai mun ba amma dai a lokacin da aka kulla ciniki kowa yana da zabi ya ce kai kai na fasa mishi kuɗin ka ba na kaya na wannan kowa yana da zabi kuma bai da incin ya ce a ai na riga na sai na maka bai yiwa bai yiwa gari da wa wannan bai da wannan incin amma dai da zarar an rabu to kowanne daga cikinsu bai da incin ya dawo ya ce a wannan cirkin bai yi ba wannan shi ake kira da khiyarul majlis ya ce illa an yashtar da khiyar lahu ma auli a hadihima muddatan ma'luma nan malam zai kawo mana bayanin nau'i na daga biyu na daga zabi wanda ake bawa masu saye da sayarwa shine khiyaru shar'i shi ne sharaɗi wanda za mu yi tsarkaninmu shi ne ma da ya ce sai dai idan ya kasance mun yi wa junanmu ko ɗaya daga cikinmu ya yi sharaɗi a kan lallai zan riƙe wannan kayan murgatan ma'aluma wani lokaci wanda yake wanda yake ƙidayayye za mu yi a sati guda kamar yadda mai masalik yake cewa juma'atu abdi in bawa ne aka saya to a bada sati guda wannan bawa in wani hali yake dai a tsawon sati ne za ka gani mugu ne a yana da karhin yana da kuzarin yin aiki bai da kuzarin yin aiki gajiyayye ne ko ya yake ko hauka gare shi dukkan shi a cikin sati kana iya waka fahimta shine ya kawo yake cewa in an ba da khiyaru sharti shine a ba da wata mudda ma'luma mudda wadda take sananna a zan tafi in yi tastan mota ce ka saida mun to zan tafi in yi tastan wannan motar zuwa wani lokaci zan maido maka ko zuwa wani lokaci in bin maido ba to cire saye da sayarwar da muka yi ta riga ta tabbatu in na maido kamun lokacin to kuɗi na za ka mai domin sani da na ga wani aibu a cikinta ko kuma a na wasa ko kuma an mun shawara an ce mun kaɗin sai irin wannan motar kina wannan kuna da zaɓi shi ne illa an yi shari'a na sai dai idan masu sai da sayarwa suka yi wa kansu sharaɗi aule a hadi ahadihima ko kuma ɗaya daga cikin su yayi sharadi muddatan ma'luma zan yi amfani da wannan abin da ka saida mini tsawon wani lokaci in gani yaya ya dace da abin da nake so ko ya dace da guna ko kuma makamanta haka yace to fa yakuna ni ala shartihima wannan masu saye da sayarwa guda biyu za su kasance akan sharadin da suka yi wa junansu wa in qalatil mudda ko da lokacin ya tsawaita shekara ɗaya ne shekara biyu ne shi dai an riga ya an yi sharaɗi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama riwaya wanda Imam Ahmad ya hutar da ita haka Abu Dawud ya hutar da ita isnadi wanda yake ingantacce yake cewa al-muslimuna ala shurutihim musulmai suna nan suna kan sharadin su a duk zaran lokacin da musulmai suka tsaya suka yi sharadi a to daga yau mun yi sharadi ba baka tsara shigowa ta wannan kofa sai ta wannan kofa sharadi ne yanzu je ya ce aka yi to za a tabbata akan wannan sharadin hege idan ya kasance sharadi ne wanda ya halatta halal ya halal ya haramta halal ko kuma ya haramta ko kuma ya halatta haram wannan a shi wannan babu yiwuwar shar'i amma dai mu'amala ce saye da sayarwa mu'amala ce ta rayuwarmu duk shar'in da muka yi to shar'i ne wanda yake tabbatacce almusulmuna ala shurutihim musulmai kullum suna tsayawa akan shar'insu na ɗauki wannan abin ko na sai wannan abin zan tafi in yi amfani da shi in jarraba in gani in ya mini tsawon kwana goma zan maido maka shi in ya mini to wannan ciniki idan aka yi kwana goma bai maido ba ciniki ya zato na amince ka amince na amince shi ke na a kai aiki amma dai idan na ce kamun kwana goma na tashi damun a cikin sharaɗin da muka yi shi ne zan maido maka shi idan bai muni ba kamun kwana goma a kwana na tara sai na maido maka kayan ka wajibi ne a tayar da ciniki saboda sharaɗin da muka yi shi ne kwana goma bai cika kwana goma na maido maka na tayar da ciniki bai muni ba wannan shi ake kira da khiyaru shar'i idan idan an yi sharadi to wannan wajibi ne a lazumtar da wannan sharadin sai malam ya kawo illa an yaqta'ahu sai dai idan suka yi ittifaki suka yanke wannan sharadi da suka yi bayan sun rabu an riga an yi sharadi sai yazo ya ce kai wannan sharadin ma da muka yi ma an dauke shi wannan abin ya muni shikenan kurma azartar da sunna kaga ai sun yanke wannan sharadi da suka yi wa junan su kaga sun ce muddatan ma'luma wani lokaci wanda yake sananne zan yi amfani da wannan abu sai ya ce kai mulmuddan ma na fasa tunda ai damu ma shi ne sai shi yayi sharadi in ma ya kasance su biyun su yi wa junan sharadi ko kuma ɗaya daga cikin su yayi sharadi dukkan su ana kiran shi da khiyaru sharadi sai malam ya ci gaba da mana bayani akan khiyarul aib shi kuma zabi wanda wani aibi ne kayan da aka saida maka yake da ko kuma aka zo aka bugi hancinka to irin wannan yaya zaka shi ne malam zai kawo maka nassi na shari'a ko abinda shari'a ta ce akan shi khasatan fahimta ta mazhabin hanabila yake cewa wa in wajada ahaduhuma bi masharahu aiban idan ɗaya daga cikin wa'inda suka yi ƙulla ciniki mai saya mai saya da wanda ya sai da yin shi wanda aka wanda ya saya din sai ya samu wani aibi a cikin abin da ya saya lam yakun ya lam yakun ilmuhu lam yakun alimahu bai san ba da wannan kayan da aka sai da mai bayanin da aibi to anan menene hukuncin shi falahu radduhu yana da intin ya mayar da wannan kaya kaga nan ba a ce ba an riga ya an yi ciniki an watse an riga ya an yi ciniki ba a yi sharadi ba sai da ya sai kayan da ya sai kaya sai ya tarar da kaya aibi gare shi to a nan hukunci na shari'a shine yana da zaɓi guda biyu falahu raddu yana iyawa ya mayar da wannan kayan ya ce wane ga kayanka dalilin aibin da gare shi na fasa banda su a bani kuɗi na ya ce au akhdhu arshil aibi ko kuma ya ɗauki arashin aibi shine kimar abin da yake na aibin wannan kaya misalin ya sai ya sai ya sai ya sai mota ce wannan motar da ya saya ashe ta taɓa aksida sai da ya hau ya ji kawo ba a wannan ba ya ji jami sasin du'a ba a jikin ba a jikin shi yake ba ya tsayi ya hau mota ya tabbatar da lalle mota tana da aibi yanzu sai ya medo in ya ga dama sai ya ce wane motar ka tana da aibi ba irin abin da nake so ba dalilin wannan aibin ba na bukata dauki motar ka ba mu kuɗi na bai da intin ya ce a ba zai bada ba tun da an riga ya an zartar da tsinki kuma ka gani an tafiya maka bayanin khiyarul majlis an rabu an zartar da ciniki ko kuma a ba a yi wani sharadi akan ciniki ba wannan ba a kalle su ba wannan aibin za a kalla yana da incin ya ce ga motar ka ba ni kuɗi na ko kuma akhdhu arshil aibi ko kuma amido be da aibi yanzu sai a kai ta wurin yan kasuwa wanda suke dillallai to wannan mota an taba asirin da ita an mata toliye an mata kaza an sake mata fancin motar da aka yi mata wannan abin nawa take kamawa misalin ya sai motar miliyan biyu yanzu irin wannan motar da aka yi mata ba ta yi ba miliyan 1.200 ba kenan nawa za a cika mai za a cika mai 800 dalilin wannan aibin shine arshul aibi kimar wannan aibin da aka riga yi wannan abin da ya saya wanda yake da kuma kana iya buga misali akan dukkan wani abu abin ne ka saya bai maka ba ko kuma dalilin wani aibi shari'a ta baka dama ka mayar da wannan abin a baka kudinka ko kuma a'a a sake evaliyon wannan abin da ka saya a sake yin kudin shi in yana da aibu nawa yake kamawa a dalilin aibin shi yanzu kudin shi ya rage jikka 800 yake kenan jikka 200 za a kara mana misalin ya sai shi a miliyan kenan jikka 200 a mayar mai da kayan shi wannan shine abin da shari'a ta bada dama kenan hukunci na shari'a shine kana da zaɓi ko ka da a baka kudinka ko kuma a yi ƙimar wannan aibin da gare ta a mayar maka ya ce wa maka sababul mabi'o duk abin da wannan abin da aka sida mun buga misali da mota mota ce aka sida ne bai tabbatar ba bai san ba da lalle motar na an taɓa yin hatsari da ita a karkata take sai da wata rana bayan wata guda wani abokin shi mai sai ya ɗauki mota ya ce wannan motar kai an taɓa aksirin da ita an mata toliye an mata kaza an mata kaza bai san da wannan aibun ba amma dai wannan motar ya dauki yara ya kai su lakwal ya yi kaza ya yi jigila da ita ya dauki fasinja ya yi kaza ta kawo wani abu ma ka saka wani mabe ta kawo wani abu ta yi wa kanta wani abu kenan ta ta yi an yi aiki da ita an samu kuɗi da ita au hasala fihi min namatin munfasil ko kuma ya kasance wani abu ne wanda ana iya samun karuwa a cikin shi misalin kamar dabba ce ya tatsi nonanta kaga ai an samu karuwa a ciki yace qabla ilmihi bil aibi kamun ya san wannan aibin daga ita yace to wannan menene falau fa huwa lahu wannan duk abin da ya samu na aikin da yayi da wannan mota kudin da ya tara da abin da ta kara ne yace dukkan shi wannan na wanda ya sayi motar ne ba na wancan mai motar ba ne ba wanda ya sai da bai faɗi aibinta ba ya ce to nashi ne shi na wanda ya sai motar wanda ya tahi yana so yanzu ya mai da kayan shi ya ce mai annar haraja bin damani saboda riba tana bin asara riba tana bin asara da allah zai kaddara motar nan kamun a fahimci aibinta sai aka sace ta wa aka sace wa mota wanda ya saya aka sace wa mota kenan ba kai wanda ka saida ba aka to duk abin da ka kawo na wanda ya sai na wanda ya sai mota kai da ka saida ne da aibi a wannan lokacin yanzu yana iya wa mai da maka yace wani mota ka dalilin aibin da gare ta na mai da maka kayan ka kuɗi na nake su kuma a shari'a wajibi ne ka bashi kuɗin shi ko kuma a yi kimar wannan aibin kana iyawa kai ne gosi shi kace to wani abinda za a nemo din lallai su yi ebaliyan kimar wannan ni banda da kuɗin da zan mela maka kuma kai ka hau kayi bukatun ka da ita amma ka samu riba a cikin abin da dan haka ka zo a yi kimar wannan aibin din mela maka wannan shi ne hukunci na shari'a wannan kuma dalilin faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kasancewar hadisin aisha hadisi ne wanda imam ahmad ya hutar da shi haka abu dawud ya hutar da shi aisha take cewa an zo wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama da wani caji ko da wata husuma wani ne ya sayi bawa da ya sayi bawa sai ya sanya bawan aiki bawan ya kwallo yana mai hidima sai ya samu wani aibi wanda bai dace a ce ya zauna da wannan bawan ba sai ya maida wannan wanda ya sai dame wannan bawan ya maida mai akan a bashi sai shi ya ce a aigari da wa ai manza Allah yana da mutai wurin manza Allah ta aka zo wurin manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi yake da gaskiya ya ce to ai manza Allah wannan mutumin ya amfani da wannan bawan dawa ya mai aiki ya mai hidima ya amfani da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-hillatu bid-damal yace kaga riba kullun tana bin asara duk abinda wani amfani da shi yanzu da wannan bawan zai mutu kai kai asara ko shi yayi asara da bawan nan zai tsere kai kai asara ko shi ya asara da haka duk abin da wannan bawan ya kawo naka ne na kai wanda ka saya kuma idan ya tashi mai da shi dalilin aibu kai baka da komi a kan shi wani shi ne hukunci na shari'a sai mala ya ci gaba da cewa wa in talafatis wa in talifatis sila yanzu abin da aka saida maka sai ya bacci bayan ka riga ya ka tabbatar wannan abin yana da aibi kuma kaga abu mai aibi kuma wajibi ne kana da zaɓi a kan shi ko ka mera ko kuma a maka ƙimar wannan aibin nashi a baka kuɗin ka to wannan abin kana ƙoƙarin ya za a gobe ka ta yi ka mera ne sai aka sai ya ɓace ko aka sace shi ko kuma bawa ne bawan nan yana da aibi sai ka nuhaci da aka ka da ma ka saye shi kurum sai ka yantar da shi sai daga baya ka fahimci aibi gare shi an bugi hancinka ko kuma au ta'azzara raddu ko kuma ka nema ka maida shi sai ka sai ka gagara maida shi bawon ka ne amma dai sai ya tsere kai kuma lokacin da ka saye shi ka saye shi ne da kima ka saye shi da aibi sai daga baya bayan ka riga ka yanta shi ko kuma bayan lokacin da kake so ka maida shi wannan abin aka sace shi ko ya bace ko kuma bawa ne ya tsere to yanzu ya za a shi mala yake ce maka falahu arshu al'aibi ya ce to a wannan halin yanzu aibin wannan za a zo a yi ebali sai a maida maka kudinka an muka ciko abinda wannan bawa da gare shi misalin bawan hauka gare shi sai ka riga ya kasa shi sai ka yantar da shi sai daga baya ka fahimci ashe hauka gare shi kaga ai an bugi hancinka shi kuma matsala ta shari'a shine ba a so wani ya zalunci wani a wurin tsaye da sayarwa ko mai saya ko wanda ya saida kuma ba wannan ka riga ka yantar da shi kaga ai babu hira ai a dawo baya ya riga ya zama toda ba ka maida shi baka ce a bari in maida maka kayanka a dawowa za a yi a zamuna saboda ba a so a zalunce ka kadda a ci kudinka a cikin batil akan akan akan zalunci kenan zawwa za a yi to wannan bawon da kuka saida mun mahaukaci ne hauka yana zo mai lokaci zuwa lokaci kaga aiki ne haukan nan da haka a yi ebali bawa mahaukaci idan an kawo shi kasuwa nawa za a sai da shi kaza za a sai da shi ko kuma a mota ce ya saya motar nan tana da aibi sai lokacin da yake so ya maida mai ita sai aka zo aka sace ta to kaga me za a yi a wannan halin kenan za ka maida ma za a zo babu ita kenan mi za a yi wannan aibi a wannan arshin aibi shi za a biya shi za a biya diddan mai diddan kai ma a ta lokaci ma kuma kada yi wannan kuma asalin shi ne mai laifi kasancewar lokacin da za ka sai da mutum wajibin ka ne ka bayyana mai a kazana yana da aibu kazana kaza ne ka bayyana wanda za ka sai da ba al'amarinka ko kayanka aibin shi fa kaza ne to a wannan halin kaga bakka da laifi duk in a yaya ka sai da me ni na aminta na sai shi da aibu idan ya ce a ayu abin ka aibu gare shi da ma mun yi da wajewa kaya na yana da aibu gaban shedu muka yi eh kware kwa ka faɗi mani to kuma to yanzu me zaka dawo ka faɗi mani inda ban faɗi maka bane ba shine yanzu kake da inci guda biyu ko zaɓi guda biyu ko ka medo in ba kuɗin ka ko kuma a'a aikon fansan wannan aibun nashi da wani abu shi ne malaye bayyana mana wannan shi ne hukumci idan aka nemi abinda aka saya mai aibu a mayar da shi ba a same shi ba to abinda za a yi shi ne yanzu a kaddara kimar shi sai a mayar wa wanda ya saya wannan kimar wannan aibu na wannan abu wanda aka saida ina fata an fahimta wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa la tasurru al-ibla wal ghanam kadda ku kitatsar ko ku kitatsar dabbaku ko raƙuminku ko kuma ƙananan dabbobinku duk don ku bar hantsarsu ta cika lokacin da kuka tashi saidawa idan an zo irin na masu sai da dabbobi sai ka ganta a ai tana da hantsa to wannan za a samu nono da yawa a jikinta shi asalin a tasriya shine mai dabba sai ya kitatsar dabba shi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku to ita kuma idan ba a tatsa ba hantsaye ta ciko idan ta ciko kenan idan aka kai ta kasuwa wanda yake sha'awar ya saya sai ce a wannan ai zamu mura da gobe sai ya saya kaga ai wannan an yi wa wani an yi wa mutum wannan ciwa-ciwa an yi wa mutum algushi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasru al-ibla wal ghanam kadda ku bar ku kitatsa dabbobinku dan ku bar hantsotsin su cika shine in ma ko raƙumi ko kuma kananan dabbobi yace fa man ibta'aha ba'da zalika fa huwa bi khairin nazaraini duk wanda ya sayar da dabbar shi a wannan halin fa huwa bi khairin nazaraini wanda aka saida ma yana da ɗayan zabi guda biyu ba'da an yahlibaha bayan ya riga ya tatsi wannan wannan dabba wanda aka saida mai in radiyaha amsakaha in ya ga dama sai ya rike ta ba wani abu ya ruwa wa ya ruwa wa dan uwan shi asiri yace wa in sakhitaha idan kuma ya kyamaci wannan dabba ya ga cutar da aka yi mai ta wuce hankali yace raddaha wa sa'an min tamare sai ya mayar da ita kuma ya bada gulgudan sa'i guda na dabino shine malamai suka yi kiyasi ba wai sai dabino ba duk wani nau'i na daga abinci banda zabibi ana iyawa a bada shi a matsayin a matsayin fansa ne sa'an min zabibi sakamakon wannan nonon da ka tatsa kenan za ka mayar mai da kayan shi ya baka kudinka amma dai za ka kai mai da arsh ko kuma za ka kai mai da abin da yake gwalgwadon kimar sa'i guda na daga abinci ko na daga dabino ya ce fa'ina alima bi tasiriyatiha qabla harabiha idan ba kamun ya tatsi wannan dabbar da ya zo sai ya buga ko kuma da ya zo masana ya suka ce mai kayi wannan dabbar ba ɗantaman ba ce ba bai yiwa a ce ta tara wannan nuna kurma an barta ne hantsarta ta ciko da haka wannan dabbar muna kyautata maka zaton bata isa bata yi hakan ba sai aka ba shi labari ko kuma ya fahimta ka bayan ya janyo an riga ya an zartar da ciniki kaga khiyarul majlis ya riga ya kare an zartar da ciniki da yazo sai ya tabbatar wannan dabba ba wai ba nunan ta bane ba an barta ne an jinkirta mata kwana uku ba a tatse ta ba shine hantsar ta ta cika yace to a lokacin nan falahu radduha wala shay'a ma'aha zai mayar da wannan dabba kuma babu wani sa'i na na dabino ko na abinci da zai bada ina fata an fahimta kenan wannan shi ne an mai algush kuma sakamakon algush ɗin nan zai mayar a bashi a bashi kayan shi kamar yadda manzo Allah kamar yadda matsaloli na baya suka bayyana mana sai mala yake cewa wa kadhalika kullu mudallisin dukkan wani ciniki da za a yi na cuwa-cuwa shine a maka tadlisi a maka ruha-ruha duk dan asira maka abin da ba haka ba dan ana so a bigi hancinka yace la yu'lamu tadlisuhu wanda shi wanda aka sida man bai san ba da lalle an mai cuwa-cuwa ba a cikin wannan cinikin ba yace falahu radduhu yana da incin ya mayar da shi yana da incin ya mayar da shi yace misalin shi ka jariyatul hummar baiwa ce aka zo da aka zo kasuwa sai aka samu da hoda sai ta yi ja ta yi gitta ko kuma baiwa ce aka mata furodi ta koma ja baka ce ta koma ja shi kuma shi ja yake so kaga an mai tuwatuwa da ya dawo da ya zo ya aka tabbatar mai a ko kuma hoda ce aka sanya wa ta yi ja da ta zo da ta yi arwalla ko da ta wanke huska sai ya gani a ai abin ai ba haka bane baka ce aka sai da mai ya ce falahu radduha yana da incin ya mayar a bashi kudin shi saboda shi abin da ya gani ba shi bane ba aka sai da mai ba ya ce au suwi da sha'ruha ko kuma da ya zo kasuwa sai ya ganta gashin ta baƙi irin ai budurwa ce wannan baiwa ashe ita kuma ashe yan bana bakwai ce kan dukkan shi yayi hori tsohuwa ce aka saida mai a matsayin a matsayin yarinya yace to a lokacin nan shi ma falahu radduha yana iyawa ya mayar saboda ai gobe shi ga irin abin da yake so an mata yambo kan yayi baki alhali ita kuma ita kuma tsohuwa ce kan yayi yayi hori ya ce falahu radduha yana iyawa ya mida ya mayar a bashi kayan a bashi kudin shi ya ce auja adahu ko kuma ya kasance gashinta ya yi dunkula dunkule akwai irin da yanayin yadda malamai suke bayyanawa da ya kasance suna son bayu wanda kansa ya yi dunkula dunkule saboda karninsu wanda gashin zaka samu ya yi dunkula dunkule ba gashi ba ne ba wanda yake wannan ba saboda gashi wanda yake sake ya yi bayan zaka samun mutum wanda yake samun hutu a rayuwar shi amma dai wanda kullum cikin aiki yake to zaka samun kan yaɗin cicimire irin wa'annan suna son su yake cewa ko ya yi zaton haka ashe dunkule mata gashin ne akai ainihin halitta ta ba haka ba ne ba ya ce to wannan yana da incin ya mayar da ita a bashi kuɗi ya ce auraha حبسوا الماء وأرسلوه عليها عند أرضها على المشتري أو رحى الرحى إتشي وتا وتا وتا مشنتي ود أكين تتأتي ود أكين جوياتا إذا أنزو كما كان ود أكي كاوروا سي أسنيا أنا جويا وروا سي رنج زوالا كالي to irin wannan mashin irin wannan kamar na'urar wadda da suke yin ta sai mutum sai ya zo sai ya tattara ruwa sai ya kawo ya yi bari kadar ruwa a tsakashin kanal inda take kawo ruwa sai a sai a datse hanya kamar ruwan sai a tara shi yanzu in wane ya zo saya ya a juya wannan sai a saki wancan wurin wanda aka tara wannan ruwan kenan ruwan zauwa zai yi da ƙarfi idan ya zo da ƙarfi ana juyawa mutum sai ya zaton wannan mashin lalle mashin ce wadda take mai kyau ya ce to irin wannan mutum hin ya yi haka kaga ya ma ya ma ya ma wani da zai saya cuwa-cuwa ainihin al'amarin ba haka ba ne ba mashin ce wanda take arabi amma dai sai ya zo ya ce a kamar misalin somu wanda yake huddo ruwa sai ce ai wannan ai kimanin abin da yake huddowa yana huddo metar kib kaza far'ar alhalin kuma ba haka ba ne ba to irin wannan idan aka saida maka daga baya ka tabbatar shi kuma ruhun an tara shi ne kurum ya aka sako shi da aka sako da wanda ya janyo da wanda bai janyo din ba dukkan su kurum ko kuma a cikin rezervoir din da koyi ruwa kurum sai aka danna aka ce a cikin rezervoir ba ruwa sai aka bude ruwan da aka bude ga na rezervoir ga abinda somo yake hudawa to irin wannan sai kai tunanin eh abinda aka wadi maka al'awa daya yana iya cika sankimin litar ashe al'amarin ba haka bane ba a ciki da kwai kusan kusan kusan litre a ciki da aka saki ruwa ya kaga ruwa ya zo da ƙarfi ya ka tabbatar lalle reservoir ya cika a wannan lokacin da aka waɗi ba kaga an maka tuwa-tuwa to falahu rudduha wannan yana iya maida ya ce a wannan ayi mun tuwa-tuwa da aka bar a awa biyu ma a ko a awa biyar ma bai cika bai saki milliliter ba to kaga wannan zai mayar a bashi kuɗin shi saboda wannan tuwa-tuwa ce aka yi a cikin al'amari haka daga irin misalai wanda irin wannan ciwaciwa wadda ake yi wanda masu awo ko masu awo na sikeli ko ko masu awo na tiya zaka gani an sanya wani abu a cikin tiya wanda idan an dora kurum zaka gani yanayin sikelin ya bada abin da ake so alhali shi kuma abin da yake cikin ba daidai bane ba dukkan su yana ɗaya daga cikin ciwaciwa wanda idan mutum idan ya sani to wajibi ne ya mayar da kayan shi ko irin mota wadda za a saya wadda take da aibi ko kuma motar da aka yi ritafanta aka saida maka idan ka fahimci wannan aibin kana da incin kamayar da ita sai malai yake cewa wa kadhalika law wusifa al-mabi'u bi sifatin yazidu biha thamanuhu falam yajidha fihi yace haka duk kayan saida wadda za a wasafa shi a siffanta shi da wata siffa wadda siffan nan ba siffar shi bace ba misalin yana iya zauwa ya ce a aika ga wannan motar tawa lankilizar ce ita kowa ba lankilizar ba ce katkata ce lankilizar ce tana yin kaza tana yin kaza tana yin kaza alhali ba haka bane ba ko kuma waya ce ya ce a ai wannan wayar tawa daga nan zuwa kaza tana iya daukan hoto tana yin kaza batir ɗinta kaza yake yi alhali ba haka bane ba ya ce don ya ƙara kuɗin wannan kayan nashi sai da ya samu riba riba mai yawa sai ya yi haka kaga yana da aibu ya ce to wannan misalin shi da ya kawo ka sina'atin bil abdi kamar mutum ne zai sai da bawan shi sai ya zo ya ce wa wanda zai saya ai wannan bawan nawa ya iya rubutu ya iya karatu wannan bawan na bangaren gini ai kwararre ne bangaren abin da ya shahi kaza ai kwararre ne yana zuga bawan shi yana zuga kayan kasuwar shi to wannan idan ka saya sai ka samu al'amarin nan ba haka bane ba to ka da wannan dalilin wannan aibin da gare shi an maka ƙarya an maka tuwa-tuwa yake cewa au annad dabba hamlaja ko kuma dabbar da za a saida maka sai a ce ai wannan dabbar gudun tsiya gare ta idan ta huda idan ta arce ai mai kama ta sai waye to irin wannan aka zo aka wasafa maka ita kuma alhalin abinda halin dabbar da take ba haka bane ba to wannan shi ma wajibi ne kamar saboda an maka tuwatuwa a cikin saye da sayarwa yace wal fahdu suyudun aw muallaman ko kuma al fahd shine karamin zaki irin kananan zaki wanda ake tura su su yi farauta ko kuma wanda aka koya mai yin farauta ya zo yana da ɗan ƙaramin zakin shi sai ya ce a zaki na aika zane wannan kuɗin shi ba ɗaya ba ne wannan bai iya farauta ba bai yin farauta ba a koya mai farauta ba wannan kuma ya iya farauta an koya mai farauta ai kaza da kaza da kaza yake yi ka zo kai ma mutum cuwa-cuwa ka sai dame shi ma yana da incin ya mayar maka da kayan ka idan ya fahimta lalle al'amarin nan ba haka ba ne ba au anna ta'ira musawwatun ko kuma ya sai dame wani wani tsuntsu wannan tsuntsun kamar misalin zakara zakaran nan sani da ya ringa tada shi sallar asuba yana yana cira ko kuma a yana son kurum ya ringa jin karin an tsuntsaye a cikin gidan shi sai ya sai tsuntsun sai aka sai tsuntsun aka ce irin kamar karan akukuturu yake yi ko irin karan bulbul yake yi da aka zo aka ajiye shi aka yi kwana daya biyu bice komi ba wannan shi ma kana da yancin kamar saboda an muka cuwa-cuwa duka wannan malai ce wa nahwihi da wasu abubuwa makamantar haka shine nan da kwai matsala irin kamar misalin marka mutum ya zo ya ce a ni ina son kaya marka kaza barin wani sai ya tafi ya ɗauko marka'in akan kayan da ba su ba sai ya mallaka wannan marka'in akan ba marka'in bace ba a saida ba shi ba wannan da zaran an fahimta to an yi tuwatuwa wajibi ne a mayar da shi sai dai idan ya kasance kuma yadda malamai a cikin wannan sun kawo a cikin fatawar lajinar da'ima idan ya kasance an baka izinin marka'in misalin kamfani ne gare su ma suna da kamfani amma dai sun ba shi izinin ya buga marka'in irin su idan kana iya zauwa ka buga ka bada ka dora irin marka'in kuma ka tabbatar ko da ta san baka kai wancan ba in sun baka izini ka tabbatar wa mai saya a eh marka ɗaya ce su suka ba mu izini amma dai ga mu yanda muke kera kayan mu su ma ga yanda suke kera kayan su kaga wannan ka kubutar da ka kubutar da kanka a cikin wannan lissafi amma dai da zarar ka da ba akan haka ba to wannan haramun ne yana da incin ya mayar maka da kayanka sai matsala ta gaba malai yake cewa walau akhbarahu bi thamanin mabi'i da zai bashi labarin a ai kudin kaya na kaza ne misalin yace wannan kayan dawa jikka 100 ne yace fa zada alaihi sai ya mai dadi akan wannan kudin kayan ainihin kudin kayan jikka 80 ne sai yace mai ai kudin kayan nan jikka 100 ne kurum jikka 100 ne haka ni ma na sai su ka ƙara mun wani abu sai raja alaihi da ziyada ya ce daga baya sai ya fahimci ai ƙarya ya yi ne ba haka ba ne ba to yana iyawa ya riƙe wannan kayan kuma ya zo ya ce wannan daɗin da kamar ba na kuɗi ba ba na kuɗi na ban nasa shi ne nan da kwai matsala wadda malamai suka kawo sun yi kiyasi akan talakar rukuba shi ne idan mutum zai sai abu ya kasance an samu daɗi akan abin da ya saya shine wancan sati mun yi bayani akan khiyarul gaban wanda ya kai sulusun kimar wannan abin misalin ka gani ya ce jikka ɗari kayan shi sai shi kuma ainihin abin da ya sai jikka ta ba kaga ana iya samun yanciyar in wannan wannan kuɗin kayan to wajibi ne ka mayar a baka kuɗin ka ko kuma ka zo ka ce wannan kuɗin da ya ƙaru a mayar maka da kayan ka sai ne idan ka ga dama ka yahe wannan kuma wani abu ne daban tumalin sai ya haɗa mana wannan matsalar da matsala ta gaba ya ce wa hanzuha minar rabi in kana murabaha idan ya kasance murabaha ne ya murabaha take kasancewa shine na sai kaya da na sai kaya da na ce maka wane wannan kayan na sai su jikka ɗari ina son jikka goma a cikin sirriba wannan ita ce murabaha ba ciniki ba za mu zo mi ba kurum shi zan ya yi mai kasuwa idan ya zo ya ce maka gaskiyar kake so ko kuma ciniki zami to idan ya ce maka gaskiya wannan babul murabaha ne na saya kaza ni kaza nike so riba to a wannan halin idan ya cuce ka ka mai dome da kayan shi ko ka nema a yi kwamfansan cutar da aka yi maka wannan riban ma sai an kasa a baka shi ne nan malam yake bayyana wa hazzuha min ar-ribhi in kana murabaha kuma ka san riba idan ya kasance wannan abin da ya nemo ne cinikin murabaha ne akai wane kaya na jika ɗari ne a shekari ya ce jika tamanin kayan shi yake ya ce yana son riba jika goma sai ya ba shi jika ɗari da goma daga baya sai ya tabbayyana a gare shi abokin shi sai ya ce mai kai wannan kayan ni na sai dame jika tamanin na sai dame dawowa zai yi ya zan mu zo ka ce mini gaskiya za a yi ciniki kuma ka zo kuma ka ce mini ba haka ba kayan nan jikka tamanin ka saya yanzu nawa ta hau jikka ishirin ta hau ga jikka goma wadda ta hau riba wadda na baka yanzu sai a yi lissafin ka mai domin jikka ishirin ita wannan jikka goma sai a yi dibizanta a yi a yi a yi a yi a yi a yi kati diziyam inta ko dai diziyam inta kenan kaga a duk a duk jikka goma nawa za a samu dala jikka guda za a samu kenan an hudda jikka ishirin jikka biyu za ka mai domin kaga nawa zaka mero mini kenan jikka 22 zaka mero mini saboda bugun hancin da ka ne ba kai wannan shine hukunci na shari'a shine malam yace idan ya kasance walau akhbarahu bi zamanin wabi da zai bashi labari da kudin wannan abin kudin kayan wannan wanda zai saida me fazada alaihi sai dadi akan wannan kudin yace raja'a alaihi bi ziyada zai dawo mai da wannan dadin da yace wa hazzuha min ar-ribhi in kana murabaha kuma idan ya kasance cinikin murabaha ne aka yi wannan kasar na murabaha sai ya bido shi kenan jika 22 maimakon jika 20 da zai biyo ya ce wa in ba na annahu galata ala nafsi idan ya bayyana akan shi wanda ya sai da'in shi ne ya yi kuskure misalin kayan kayan jika kayan jika ɗari ne sai ya ce a wannan kayan ai jika hamsin ne jika hamsin ne ba ni riba a kansu riba nawa kake so ina son jika biyar a kansu jika hamsin da biyar za ka bani ashe ya yi kuskure kayan nan jika ɗari suke to a wannan halin hayyarar mushtari bai na raddihi au ɗa'ihi maganar ɗabihi wanda aka saidawa amza a bashi zaɓi ko ka medo kayan nan ko kuma wannan abin da sai da maka dalilin ba haka bane ba sai ka maido mini ka cike mini wannan gurba kaga kaya jika 50 yace aka ba ta riba jika biyar shi kuma shi ne kuskure wanda ya saida yanzu zai dawo idan ya dawo zai ce to a maido mini kayan nan jika 100 kaya na suke kenan in ya gani ya iya ya cike wannan jika 50 ta koma jika 100 in ya ga dama ya ce he an kara min riba in yana iyawa ya kara min in ko bai iyawa ya mayar mai da kayan shi sai dai nan malamai sun yi bayani akan wajibi ne ya kasance shi wanda ya yi kuskuren mai saidawa ya kasance yana da shi ba wai ka a ce bukur idan aka saki haka ba shaidu kaga sai a mera kasuwa ko saye da sayarwa a mera shi kayan wasa wani yana iyawa ya tahi idan ya sai da maka sai a ce a ai kudin shi ya tsara a kasuwa sai ya dawo ya ce a ai wani ai kuskure ne shi kuma dama dan kasuwa al-tujjaru fusaqun kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan kasuwa fasikai ne illa man ittaqallaha sai dai wanda ya ji tsoron Allah dan yayi hakan ba wani abu ne ba saboda ribar da yake hanga a gaban shi shine inda shaidu akan wannan matsalar eh kwarai ko wannan kayan lalle a gaban mu ya sai su jika da ba jika 50 ba kuskure ne yayi ya manta ya saida maka su a matsayin jika hamsin ka bashi ribar jika biya don haka kana da zaɓi ko ka medo mai kayan shi ko kuma ka cike wannan farashin wanda aka sai shi wannan ita ce matsala ya ce wa in ba da annahu mu'ajjal idan kwa ya bayyana a gare shi shi wanda aka saida wa kayan ai kayan bashi ne shi ma ba kayan shi bane ba bashi ne ya karbo ya zo ya saida ya ce walam yukhbiru kuma bai bashi labari bi ta'jilihi akan bashi wannan kayan suke falahul khiyaru baina raddihi wa imsakihi yana da zabi ko ya mayar mai da kayan shi ko kuma ya rike wannan kaya saboda in bashi ne kaga ribar ta koma wani abu daban shi sun ya bala ibada ya kawo lalle falahul khiya yana da zabi baina imsakihi wa baina raddihi wa imsakihi ko ya bayar da shi ko kuma ya rike wannan kaya yace wa in ikhtalafa al bayani fi qadar as ta halafa idan masu saye da sayarwa suka yi sabani akan a nawa aka sayi da wannan kayan misalin sun zo sun yi ciniki wani na zo na ga wannan waya ina son ta jika 40 eh na saya jika 40 eh ka saya to wurin ta yi amsa kudin kawo maka sayan da hannunka da ya dawo sai ya ce shi wanda zai sai da in sai ya ce a a jika 60 ka ce ba shi ya ce darin shi ya kuma ya ce jika 40 ka ce to a nan za su sai su yi rantsuwa ta halafa wani kulli wa'idin minhuma alfasakh illa an yarda sahibahu ya ce za su yi rantsuwa a kai a nawa kai ka sai da wallahi jika arba'in ya ce karantse kayan da karantse jika arba'in to yanzu a wannan halin suna da incin a yi fasa'in wannan a warware wannan cinikin sai dai idan ɗayan ya gani yana iyawa ya yarda da abokin shi ko wanda zai sai da mai ya yi kokari ya mai kaɗin baki ko ya mai dubara inda zai sakin mai ita a jika arba'in ce to wani ai kana gani har ma na riga ya rantse duk da na riga ya rantse ai wannan abin kasan da gaskiya nake idan ya mai hakan ya ga dama yana iyawa ya zartar da wannan ciniki amma dai kowanne yana da yancin ya warware wannan ciniki sai dai a nan ta halafa ba da yace za su yi rantsuwa tsakankaninsu kuma kowanne yana da yancin yancin warware wannan ciniki akwai irin yaudara wadda ake yi wadda ita tana kusa da annajas annajashu wanda shi mun yi bayani a baya yana ɗaya daga cikin cinikayya wanda wanda wanda addini wanda shari'a ta hana ta haramta shine irin kamar ai istiglalin wanda bai san kan kan kasuwa ba yana iyawa za a ce mai da kai hannun jari a wannan kamfani a zo kowa ya sanya hannun jarin shi kuma ɗan lokaci kaɗan sai a ce a ai kamfani yana nema ya taifa it shi kuma shi da kai wani oga daga sama wanda shi yake juya al'amurka ku sanya kayanku idan kuka sanya kudinku aka sai kaya yanzu sai a ce kamfani yana nema ya taifa it kenan kai wanda kake da dan karamin kudi a cikin mi zaka yi kokari zaka yi ya za yi kai likidan abin da kadda asara 100 bisa 100 ta kaga kaga ce to bayan da muka iya ai asara ce shi wancan in sai ya zo ya sayi wannan wannan wannan hannun jarin naku a kamfanin kuma sai ku gani lokaci da ya an tada shi wannan shi ma da kwan yaudara a cikin shi yana ɗaya daga cikin nau'ikan cinikayya wanda shari'a wanda ta haramta ya tunanin shi ne ƙarshen karatun ko lokacin namu ya kai sai mu tsaya insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki muna tawassali da wannan zama da muka yi da abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya biya mata ya tabbatar da alkhairin shi abinda kai ke sharri a rayuwa game da addini game da iyalai muna fatan ubangiji ya baddala mun da mafi alkhairi iyaye da amin arziki da suka riga mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya gafarta musu ya ji kansu ya wasa'a musu cikin kabarurrukan su ya sanya aljanna ita ce makomarsu ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك nake ganin ko mu ringa dan barin ko da minti minti biyu ne ko minti biyar saboda karatun yana da muhimmanci kuma karatun tauri wani sa'in gare shi wani sa'in ba lalle ba a fahimtawa kuma ana gaugawa a kai zuwa ga inda ya kamata idan inda kwai mai tambaya amma dai karkashin darasin tun da ba malamin fatawa ba ne ba a cikin karatun ko yauwa
kuma da gwamnati da aji rashi da abin da za a siya shi ko kuma yan kasuwa wannan farashin zai gyara to in ake tani wannan karura ko kuma
kalkashin wannan wannan wannan karatun da muka yi wannan karatun yana tahiya da matsalar wannan na at-tasbih insha Allah kasancewa dogon bayani ne da kai at-tasbih shine sanya farashi waye cancance sanya farashi a wani hali ake sanya farashi ai kowanne duk abin da ka gani da kai abin da shari'a wadda ta wanda shi sun yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da'un nas yarzuqullahu ba'dahum ala ba'd kamar mutane Allah ya arzuta shashin su da shashin su wani ya taso wani jagora ya ce a ai mun kaza zan musanya wajibi ne he kaza za a sai da kaza wannan yana ɗaya daga cikin zamu zo riya insha Allah sati mai zawa mas'alar hatta da malam ya kawo wa'ansu matsaloli guda biyu wanda ɗaya ɓangaren abin da ya shahi tana bayani akan khiyarul gaban ɗayan kuma tana bayani ne akan matsala ta tasiyar shine sanya farashi wata sulɗa daga gehe ta zo ta sanya farashi ta ce kaza sai akan kaza za a saida shi to irin wannan insha Allah za mu yi bayani ne in muka zo sati mai zawa da kai wa'ansu 'yan matsaloli wanda a zamanance da yanda shari'a yanda ta fara buga eh ta fara zartar da hukunci akan matsala wadda take ta tasiri insha Allah za mu yi bayani kan sati mai tsara subhanakallahumma wa bihamdika